أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa mata da muka ga wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a safiyar yau alhamis 23 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda shine daidai da 12 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya a wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka kuma muna nan dai a cikin surar mai albarka surat maryam alaihi salatu wassalam wanda yau shine zama na goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka jiya idan ba a manta ba mun kwana a aya ta 69 a cikin wannan sura inda Allah madaukakin sarki yake hakaito mana irin azaba da ya tanadar wa bayinsa waɗanda suke sun kafirce masa bal ma suka ƙaryata cewa Allah madaukakin sarki zai bijirar da su bayan mutuwa da kuma abin da zai wakana a ranar alkiyama na sakamako a daidai cikin wannan lokaci ya yi mana don haka yau insha Allah ta'ala za mu dora saboda jerin gir ayoyin da suke tare da juna malama da Allah za a karanto mana fa rabbika lanahshurannahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنحشرنهم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Allah madaukakin sarki ya ce mana fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da karan kansa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama nau'i na tabbaci nau'i na kore duk wani shirke shakka da yake zuciya nau'i da duk wata da'awa wadda take taɓata to Allah madaukakin sarki ya kore ta waɗannan masu cewa idan sun mutu ba za a tayar da su ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da karan kaina Allah madaukakin sarki yace fa wa rabbika lanahshurannahum ina rantsuwa da karan kaina cewa lallai za mu tayar da su ma'ana abin da suke yin da'awa na cewa babu rayuwa bayan mutuwa wannan al'amarin ba haka bane ba lanahshurannahum wash-shayatin kamar yadda kuma za mu tadar da shaidanu waɗannan shaidanu da suka kasance suna iza su gurin kauce mawa imani da Allah maɗaukakin sarki sannan kuma shaidanu a matsayinsu na ƙasƙantattun halitta za a haɗa su tare da su ga baki ɗaya ya zamanto suna saffi guda ɗaya ko za a yi musu tayarwa iri guda ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Allah madaukakin sarki ya ce sannan kuma za a kawo su za a gofanar da su daura da jahannama jisiya suna kaskantattu Allah madaukakin sarki zai musu irin wannan tayarwa ne da irin wannan halartowa saboda abin da ya dace da jinsin abin da suka kasance suna aikatawa ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا Allah ya ce sannan tabbas sai mun ciro sai mun zaƙulo sai mun janyo sai mun fusgo daga cikin kowace irin tawaga daga kowace irin ƙungiya wannan wanda ya fi taurin kai a cikinsu wanda ya fi kangare ma wa umarnin Allah maɗaukakin sarki wanda yake ya fi kowa ƙene ne ko wanda ya jagorance su akan wannan abin to za a canyo shi ya zamanto cewa shi ne aka fi ɗanɗana ma wa azaba wadda take ta fi ta kowa shi ne wanda za a fi shi- fara shigarwa cikin wuta ɗin domin ya zamanto sun bi bayansa irin yadda a nan ya zamanto shi ne ja gaba wurin yin wannan abin wanda yake ba daidai ba Allah maɗaukakin sarki kuma ya kwatanta mana irin haka ɗin game da sha'anin fir'auna da irin yadda Allah ya nuna cewa shi ne zai fara jagorantar al'ummarsa waɗanda da suka kasance sun kafirce mawa manzo da Allah ya aiko musu wato annabi Musa alaihi salatu wassalam inda yake cewa يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ألا مدعوككين سنتي يتشي زي زمن تويا جابورا تموتا ننسى لنا القيامة سي شجر دسوتا بئس الورد المورود ترد ونم مشجا ترد ونم مقوما دا سامو دا إتشي وتا ودا تكيمي أزابا ميردئي ألا يكياشيم Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa summa la nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha suriya sannan babu shakka mu ne muka fi kowa sanin waɗanda suka fi cancanta da ƙonuwa waɗanda suka fi cancanta da samun azaba mafi raɗaɗi ya kai wanda ake yi mawa wannan jawabin a matsayin wanda yake mushriki ya kafircewa Allah madaukakin sarki ta iya yiwuwa ya yi tunanin yawan adadinsu a matsayinsu na wanda suka saba ma wa Allah sannan kuma yawan al'ummu yaya za a zaƙulo waɗannan waɗanda yake sun fi kowa kan garewa ya za a ciro su ya za a tantance kowa sannan kuma ya za a yi a bambanta musu azabar wannan abin da ake gaya mu haka ne ko ba haka bane ba sai Allah ya ƙara tabbatar musu thumma lanahnu ku sani cewa lallai babu shakka a'lamu bil ladina hum aula biha suniya mu muka fi kowa sanin waɗanda suka fi cancantar azaba a ciki da haka kar ku yi mamaki idan an sa ku a wuta ga baki ɗaya azabar wani ta fi ta wani kar ku yi mamaki idan kun yi shirka ga baki ɗaya kun yi da'awa iri ɗaya wani azabar shi ta fi ta wani gwargwadon yadda kowa ya aikata abin da yake ya aikata na ba daidai ba sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangara mata kana ala rabbika hatman maqdiya lalle wannan kam tabbas alƙawari ne daga ubangijinka wannan al'amari ne wanda Allah ya wajabta ma wa kansa abin zartarwa ne abin hukuntawa ne babu shakka wannan al'amarin sai ya faru to a fadin Allah madaukakin sarki wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya malamai suna tattauna a kan cewa wa in minkum babu wani daga cikinku illa wariduha face sai ya kasance ya zamanto ya gangara mata to me ake nufi da wannan lafazin na wa in minkum illa wariduha to anan malamai na tafsiri sun kasu bangare biyu ko suna da ra'ayyuka guda biyu ra'ayi na farko suka ce al-wurud anan gurin ana nufin al-mururu ala sirat gittawa ko wucewa da za a yi ta kan sira'i a ranar gobe kiyama wanda yake yana saman wutar jahannama ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya hakaita mana kuma malamai na tafsiri da dama sun tafi akan wannan ra'ayin ibnu jarir ibnu taymiya shi ma ra'ayinsa kenan ibnu kathir rahmatullahi alaihim ajma'in duk sun tafi akan wannan ra'ayi na cewa ana nufin wucewa da bayi za su yi gabaki daya ta siraɗi ta sam siraɗi wanda yake yana saman jahannama ne to wannan shine abin da ake nufi da wa in minkum illa wariduha suka ce abin da yasa zai ƙara ƙara hujjar da suka ƙara dogara da ita wurin haka suka kafa da faɗin Allah madaukakin sarki innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha lallai waɗancan kan wanda kyakkyawar mu take ta tabbata a kansu ma'ana mafi kyawu wanda shine sakamako na aljanna da Allah madaukakin sarki ya tanadar musu sai Allah ya ce ulaika anha mubadun lallai su kan ta riga ta tabbata a gare su cewa sun nisanta da ita ita wa kenan jahannama Allah ya ce la yasma'una hasisaha kwata kwata ma daidai da zafinta ba za su ji ba daidai da hargowar wutar na san zafin wuta ba zai taba su ba ma'ana Allah ya nesanta muminai da abin da yake da alaka da wutar jahannama kwata-kwata da haka sai suka ce tun da Allah ya faɗi haka la eh, wannan sai zama wa in minkum illa wariduha ai ana nufin wannan wucewa da za a yi muminai za su wuce salaman salama kowa gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya masa dace cikin rahamarsa kamar yadda hadisi ya nuna mana irin nau'in wucewa da za a yi wani zai wuce kamar kiftawar ido wani zai wuce cikin sauki wani zai yi yana faduwa kugiya tana sarkafo shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa zai isa zai sha da kyar to wannan shine alwurud da suke magana illa wariduha ai illa marun ala sirat sa'irin da kuma wasu malaman suka tafi magana ta biyu suka ce a a abinda ake nufi wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya shige ta zahiri hakikatan za a shiga wuta fayariduha jami'un nasi dukkanin mutane halittu ga baki ɗaya za su shiga halittar Allah ta dan adam za su shiga wa takuna bardan wa salaman ala almu'minin muminai idan sun shiga ba za su ji ƙunarta ba ba za su ji zafinta ba Allah zai ɗauke musu wannan azaba ɗin ba za su ba za ta zamanto musu aminci ne da kubuta da sanyi a gare su mana ba za ta ba su zafi ba kwatankwacin yadda Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a nan gidan duniya kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim kamar yadda Allah ya bamu labari kuma wanda suka tafi ga wannan ra'ayin sai imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi as-sam'ani ar-ras'ani duk sun fi tafiya akan wannan ra'ayin na cewa wa in minkum a ai shigar ta za a yi shiga din ta hakika sai dai shi mumini abin da zai ji daban shi kuma wanda yake ba mumini ba zai fara ɗanɗanar azabar sa a dalilin haka suka kawo suka suma da hujjojinsu waɗanda suke kafawa a ta wannan fuska din a ra'ayin cewa din lallai cewa za a shiga ciki suka kafa hujja da hadisin abi huraira radiyallahu an inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce hadisi ne ingantacce wanda imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi yace la yamutu li muslimin thalathatun min al-waladi fayalij an-nar illa tahillat al-qasam ba zai zamanto cewa ƴaƴaye guda uku sun mutu mawa ma'abocinsa ba ma'abocinsa ba ƴaƴa wanda yake ya tarbiyance su akan alkhairi lokacin da in sun girma ko kuma gabani haka an ba su kai wannan shekaru ba fayali jannara ai zaman to makomashi ita ce wuta illa ta hillatal qasam face illa ka me za a ce warwarar rantsuwa ma'ana zai shiga wuta ne gwargwadon yanda yake ya dace da abin da aka rantse cewa za a shiga wannan wutar tsare shi sai abu abdullah al-bukhari yake cewa wa in minkum illa wariduha ya ka wannan ayar ma'ana fassarar tahillatul qasam din shine Allah ya yi alƙawari cewa lallai kowane rai sai ya wuce ta sai ya shiga ta wannan wuta din to nan gurin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da ya kasance a wannan yanayi ba zai shiga wuta ba sai fa irin shigan da wanda take cewa ne fassara ko amsa ko tabbaci na wannan rantsuwa da Allah madaukakin sarki yayi wannan cikin hujjojin su kenan kamar yadda kuma cikin hujjojin su suka kawo hadisi daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma yake cewa akhbaratni umma ummu mubashshir annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda hafsa ummu bashir ta bashi labari take cewa ta ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa lokacin da yake tare da matarsa na Hafsa radiyallahu anha لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذي بايعوا تحتها من زال يتي باب وند زي شقوتا da ikon Allah da izinin Allah ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda yake sun yi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya ɗin nan ma'ana albai'atu ridwan kenan ko da Allah madaukakin sarki ce mana laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara mu'minai wasu sun ce 1200 wasu an ce 1500 alakhtilafin riwayat manzo Allah ya ce babu wanda zai shiga wuta ɗaya a ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ko mutum ɗaya a cikin su ba zai shiga wuta ba qalat bala ya rasulullah sai ta ce a a ya manzon Allah fantaharaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya kwabe ta akan wannan magana qalat hafsa sai hafsa ta ce ga hujjar da ta sa ta ji maganar ta yi mata wani yanayi na daban Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani a cikin kuface sai ya kasance ya shige ta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita shin baki faranta gaban ba thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya Allah madaukakin sarki ya ce sannan kuma za mu kubutar za mu tseratar za mu ciro waɗanda yake sun kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki daga cikin wannan wutar sannan kuma za mu kyale azzalumai a cikin ta alhalin suna gurfani to da waɗannan hadisai wanda wannan hadisi shi ma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa da waɗannan hadisai malaman da suka tafi akan cewa fassarar wa in minkum illa wariduha ai haƙiƙanin shigarta ake magana ba wai maganar wucewa wadda take ta samanta ba wannan shine ra'ayi mafi ƙarfi cikin ra'ayikan malamai akwai su ra'ayikan koma bayan haka amma dai wannan su ne madogarar su take daga ayoyin alkur'ani da kuma ingantattun hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun yi tattaunawa ta ilimi kwarai akan waɗannan fahimta da suke da shi al'allama shafiqi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa abwaul bayan yayi dogon sharhi mai tsayi kwarai da gaske kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa fathul bari sharh sahih al-bukhari shi ma yayi dogon bayani a kai to amma dai a ƙarshen ƙarshe kamar yadda malamai wanda suke suna ƙoƙarin in nasoshi sun samu irin wannan a haɗa su da baki ɗaya zamanto an tafi da su domin ba wanda zai ture kowanne a cikinsu saboda kowanne yana da ƙarfin hujja hujjarsa daga alƙur'ani hujjarsa daga ingantacciyar sunna da haka sai suka ce mu ɗauka cewa na'am hakikatan Allah madaukakin sarki ya tanadar da siraɗi kuma shine ɗaya ɗayar hanyar da za a bi a kai ga shiga aljanna na'am Allah ya tanadi wuta kuma ya faɗi cewa muminai da waɗanda ma ba muminai ba duk za su shige ta amma da wanda ya wuce ta saman nan da wanda yake ya shiga ta cikin wutan nan dukka gwargwadon aikinsa na kwarai cikin ramar Allah madaukakin sarki gwargwadon yadda Allah zai bashi saukin wannan al'amari wanda yake ya yi imani ya kiyaye dokokin Allah zai shiga zai fita salaman salama zai wuce ta kan saraɗi cikin sauki Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin su wanda yake aka san haka to kuma shine azabar Allah madaukakin sarki zaka tabbata akan shi dan haka dai wannan aya aya ce mai razanaswa aya ce aya ce mai tsoratarwa aya ce wadda take ya za ta dawo da mutum duk wani mai hankali cikin taitayinsa الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمة الله عليه ya kawo asa na irin maganganu magabata tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa bayan su akan irin yadda wannan aya take musu tasiri guda ɗaya da zan yi mana magana ko zan buga mana misali da shi shine da ya kawo wanda yake akan Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu yake cewa yana kwance a ɗakin matarsa sai kawai sai ta ga yana kuka ta ga yana kuka ita ma sai ta kama kuka sai ce menene yasa ki kuka sai ta ce na ga kana kuka ne ni ma shine na taya ka kukan taba'an na ga kana kuka akwai damuwa a tare da kai to kafin ka gaya min damuwar shine ni ma na kasance ina yin kukan nan sai yake cewa da ita inni da karsu qaulallahi azza wa jalla ni kan da kika ga ina kuka na tuna faɗin Allah madaukakin sarki ne wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya wuce ta ko face sai ya shige ta fala adri a anju Allah yanzu an bani tabbacin ni din sai na shiga abinda ban sani ba shine zan kubuta daga wannan shigar ko ba zan kubuta ba in na shiga zan fito ko ba zan shigo ba wanda wannan ita ce tambaya wanda yake za ta dawo da duk wani ma'abocin imani da hankali ya dawo ya shiga taitayinsa wurin riko da abin da yake Allah da manzansa sun nuna mana a matsayin hanyar da za ta kubutar da mu daga azabar Allah Allah ya kiyashe mu da haka Allah ya ba da wani tabbaci na cewa ga wannan al'amari zai faru ya ƙara tabbatar da abin da kana ana rabbika hatman maqdiya wannan alkawari ne daga ubangijinka cewa tabbas sai ya faru Allah ya riga ya hukunta shi kai ka ce wannan abin ma da an riga da an yi shi domin Allah madaukakin sarki ya riga da ya zartar da shi kuma duk maganarsa gaskiya ce za ta auku sai ya ce summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha bisiya sannan kuma bayan an yi wannan shiga wadda take ta gama gari kowa da kowa zai shiga to Allah madaukakin sarki zai kubutar da waɗanda suke muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai waɗanda suka kiyaye dokokin Allah ta hanyar bin umarni ta hanyar hannuwa daga abin da aka hane su to a daidai wannan lokaci za su ga natijar aikinsu za su ga ranar aikin da suka yi na bin umarnin Allah maɗaukakin sarki da haka Allah zai kubutar da su saboda yanda suka yi imani da shi saboda yanda suka bi manzanninsa sau da ƙafa saboda yanda suka yi aiki na ƙwarai to sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya sakamakon shine tun da sun yi kyakkyawa to za a ba su suma kyakkyawa sai Allah ya ce wa nazaru zalimin fiha jisiya za mu tsali azzalimai a ciki a duddurkushe suna a yanayi na kaskanci suna a yanayi na tozarci suna a yanayi na ɗanɗanar kudar azabar abin da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya sai zamo an musu sakamako da abin da yake sun aikata jinsin abin da yake sun aikata to a daidai wannan gabar malamai suna cewa idan har haka ta kasance ma'ana wannan al'amarin ya auku labudda akwai wani al'amari da Allah madaukakin sarki yake so ya ƙara tabbatarwa da kowane ɓangarorin nan guda biyu akwai wata hikma da ta sa Allah madaukakin sarki ya hukunta haka to ciki waɗanda suke kawo irin waɗannan suna cewa a cikin haka wannan muminai da suka yi wannan biye suka ga me yake faruwa a wannan gida su Allah bai dandana musu azabar ba amma sun ga azabar sun ganta ido da ido sun ga waɗanda ake yi mawa azabar fitarsu daga wuta su shiga aljanna zai sa su ƙara jin daɗi ƙari akan inda sun shige ta ne kai tsaye domin yanzu sun ga ya kishiyarka take an shigar da su sun gani to wannan sai ya ƙara musu farin ciki da jin daɗi sa'ilin da kuma a ɗaya ɓangaren su waɗanda ba su yi imani ba wannan zai ƙara musu takaici da cizon yatsa da nadama da jin hasara domin mun kasance tare da ku a duniya sannan kun shigo tare da mu amma muna kallo an zaɓe ku an kai ku an ba ku kyakkyawan sakamako sa'ilin da mu kuma ko kuma ce su kuma sun samu wanda yake mummunan sakamako don haka wannan sai ya ƙara musu wani raɗaɗi na daban a cikin zuciyarsu kamar yadda kuma a haka ɗin a cikin wannan ayar akwai ƙara zabaraswa da kuma razanarwa ga muminai domin su ƙara shiga taitayinsu su ƙara shiga hankalinsu akan abin da yake Allah maɗaukakin sarki yana musu umarni da shi sa'ilin da wanda an an tafi akan fassarar cewa wariduha shine wuce wadda za a yi akan sirati to yana ƙara tabbatar mana da aƙidan nan ta cewa lallai akwai sirati kuma tabbas za a bi ta kan shi kuma tabbas gwargwadon nagarta cikin rahamar Allah ita za ta sa bawa ya wuce cikin sauki gwargwadon hasara da taɗewa ita za ta sa wannan ma'abuci ya fada ya dawwama a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu larabawa suna cewa wai bi diddiha tatabayyanu al-ashya'u lokacin da ka san kishiyar abu shine sai ka gane haƙiƙanin ɗaya kishiyar ma'ana wani lokaci ɗan adam yana zamantowa ko da ya san wannan abin da yake da shi mai kima ne ba lallai ya kai kiman nan ko ganin darajar nan zuwa matakin da ya kamata ya kai amma san da ya dandana akasi sai ya gane lallai ashe abu mai tsada nake da shi abu mai daraja nake da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace na malama
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat lokacin da ya kasance za a yi musu tilawa za a karanta musu za a gaya musu ayoyinmu waɗanda suke bayyanannu yaren da aka yi amfani da shi a fayyace yake bayyane suke sun dace da hankali sun dace da tunani lokacin da ake musu wannan bayani na hukunce-hukunce na cewa su kaɗaita Allah maɗaukaki sarki a cikin bauta na cewa su yi kaza su yi kaza qalan ladina kafaru waɗanda yake sun kafirce ma wa Allah maɗaukakin sarki sai a ji suna cewa lil ladina amanu ga waɗanda suke sun yi imani ma'ana yanzu zance ne na tsakanin waɗanda suka kafirce da kuma waɗanda suka yi imani ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nabiyya wanne ne daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu yake da mafificin matsayi yake da mafificin al'amari da mafi kyawun majalisa ma'ana ko nan yanzu tsakanin mu da ku wane ne wanda yake ya fi dacewa da ya zamanto yana mafificin matsayi kuna ta gaya mana Allah ya tanadar da azaba Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza to wai a cikin ƙungiyoyin nan guda biyu muminai da kafirai wanne ne yake ya fi dacewa da mafificin matsayi sannan kuma wanne ne ya fi kyawun majalisa alhafiz ibn kasir rahmatullahi alaihi yake cewa yukhbiru ta'ala 'an al-kuffari hina tutla 'alaihim ayatullahi zahiratu ad-dalalati cewa Allah madaukakin sarki yana ba da labari game da sha'anin mushrikai game da sha'anin kafirai lokacin da ya zamanto ana gaya musu ayoyin Allah waɗanda suke hujjar su tasirin su gaskiyar su bayyanar su a fili take karara domin ba a buƙatar wani kwalliya a wannan gaskiya din Allah madaukakin sarki ya riga da ya bayyana da ita shi sa ma ne ce bayyinatul hujjati wa rihatul burhan ƙarfin dalili da ƙarfin hujja a tsarar yake annahum yasudduna an zalik wa yu'riduna wa yaquluna 'anil ladina amanu muftakhirina 'alaihim sai su juya baya sai su kenene suna masu ƙafafa suna masu nuna isa suna masu alfahari ga waɗanda suka yi imani suna masu kafa musu hujja da wani abu wanda yake na bawai ba wa muhtajjina ala sihhati ma hum alayhi min ad-din al-batil suna kafa hujja akan cewa addinin da suke kan shi wanda yake na bata wanda yake ba na gaskiya ba ba addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko da shi ba sai su wayi gari suna kushen shi suna kafa hujja da suke rauni da cewa khairun maqaman wa ahsan nabiyya ai ahsan manazila wa arfa'u duran wa ahsan nabiyya cewa ku dinnan ba kowa bane ba ku sai koma baya a cikin mutane mu wanda muka yi suka kasance suna shirka sai su dinga cewa da su muna da kyawawan gidaje muna da wuraren zama masu kyau Allah ya yalwata arzikinmu Allah ya ba mu daga yawa Allah ya ba mu ɗaya Allah ya ba mu gidaje Allah ya ba mu wurin zama mai daɗi a gida mu zauna a guri mai kyau sannan idan mun fito majalisun mu ma mu zauna cikin yalwa cikin kwanciyar hankali ko kuwa akasin haka ne kuna rayuwa cikin kunci kuna rayuwa cikin jarrabawa da Allah ya musu sai suke ganin wannan din a matsayin mai koma baya ne a gurin muminai lokacin da a garin makka manzo sallallahu alaihi wasallama da muminai ba irin jarrabawar da basu shiga ba ta abin da ya shafi kunci na zamantakewa ta abin da ya shafi yanayi na tattalin arziki koma bayansa da sauran abubuwa ta abin da ya shafi yanda mushrikai a garin makka za su bazu su zauna a majalisansu su yi hirarsu su tashi manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna can a darul arqam ibn abil arqam anan suke zaune ba'ana an riga da an sha bamban su suna ganin sun musu fintinkau da haka a yanzu sai suke musu magana ta alfahari magana ta nuna cewa to wai ku da kuke wannan rayuwar a yanzu har ku ne za ku yi tunanin a nan gaba za ku fi mu wata rayuwa wadda take mai kyawu za ku samu wani sakamako wanda yake ya wucewa wucewa abin da muke ciki kamar dai suna so su ce abin da hausawa suke cewa wai juma'ar da za ka yi kyau tun daga laraba ake gane ta tun da a nan suna ganin sun fi muminai komai sun fi su yalwar arziki sun fi su abubuwan more rayuwa na sai suke ganin a can ma su ne suka dace da su samu wannan wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilai haka waɗanda suka yi kafirci suke cewa da waɗanda suka yi imani inda imanin ku alkhairi ne inda imanin ku akwai rabauta a ce ai da mun riga ku da mun rigaye ku zuwa ga yin imani dan amma take ba haka ne ba mu saboda mu ɗan gata ne saboda mu mun samu kaza muna da kaza dan haka abinda kuke tsammani din nan ba haka bane ba أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هكا ألا مدوكة سلفية وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا cewa suke wai wa'innan su ne suke yaudarar kansu suke ganin wai da gaske cewa wai Allah ya musu ni'ima akan mu mu da gashi muna da kaza muna da kaza muna da kaza ku kuma ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi amma a haka ku dinga tunanin cewa wai ko Allah zai ba kyakkyawan sakamako ku ne za ku samu kyakkyawan makoma ba mu ba ku ne kuke da wata rayuwa da a nan gaba kuke tunanin cewa za ku ji daɗi a cikin ta a a wannan al'amarin ba haka bane ba haka kwakwalansu suke raya musu haka harshen su yake furtawa da waɗanda suke sun yi imani domin su nuna musu cewa abin da kuke riyawa na imani abin da kuke faɗa na zai auku ba zai auku ba wannan shine lisan hal na mushrikai a wannan lokaci a fadin Allah madaukakin sarki cewa ayyul fariqain khairun maqama al maqam shine wurin zama gidaddaji da za a zauna a cikin su duk inda mutum zai samu ya zauna ya samu nutsuwa a ciki shine maqam shine waccan ayoyin da Allah madaukakin sarki yake wasafta mana aljanna kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim sannan kuma wa ahsanu nabiyya annabi shine duk wani guri da za a taru a zauna ba gidan kowa bane ba ta fuskar anan yake rayuwa ko anan mutanen suke rayuwa sai dai wuri ne da akan zauna a tattauna da juna a yi hira a ɗebe wa juna kewa kin ga ku yanzu a hausance za mu iya cewa kamar wata majalisa kenan da haka su suna gani wuraren zaman su da gidaddajin su ya fi na muminai ta kowace fuska annabi za mu ga wancan tuna fi nadikumul munkar da Allah madaukakin sarki yake faɗa ga akan waɗancan mutanen da haka suna ga ta kowane bangare sun musu fintin kau sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya yoto nawa nawa ne mutane waɗanda suke sun gaba sun gabace su karne ku waɗanda suka gabace su al'umma waɗanda yake sun gabace su min qarnin hum ahsanu asasa waɗanda yake sun fi su abubuwa na kayan alatu sun fi su abubuwa na mora rayuwa amma kuma me sun fi su abubuwa waɗanda yake idan an kalla idanu za su ji daɗin ganin wannan ido in ido ya kalla zai kawatu da ganin wannan abin abin da yake magana ne sanda ɗan adam idanunsa suka riski wannan abin zai ga cewa ya ga abu mai kyau to Allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗanda suka fi waɗannan abubuwan ma da suka gabata mun halaka su wa kam ahlakna qablahum yusu nawa ne muka halaka al'ummar da yake sun gabace ku waɗanda suke sun fi ku kyakkyawan gurin zama sun fi ku kayan alatu a cikin gidaje sun fi ku kyawun yanayi sun fi ku yalwar arziki sun fi ku kaza sun fi ku kaza duk abin da kuke takama da shi a yanzu to an riga an yi waɗanda yake sun fi ku wannan din gabanin ku amma saboda kafircewarsu ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su da haka ku ɗinnin yanzu da kuke gaya wa muminai wannan kalmomi kar ku ɗauka cewa wani abu kuke da shi na daban wanda shi ne zai bayu zuwa ga tabbatar muku da kyakkyawan makoma kar ku ɗauka cewa kuna da wani abu ne wanda har ya sa ku kuke alfahari wanda yake ya ga al'ummin da suka gabata ba su mallaki wannan abun ba ba haka bane ba an yi wanda suka fi ku amma da suka kafirce sai Allah madaukakin sarki ya zamanto ya halakar da su wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man aman duk wannan ayyuka din da kuke ga abubuwan da kuke ganin kuna da shi ba abin da zai kara muku ba abin da zai kusantar da ku gare mu sai ne sai imanin da za ku wa amila saliha sannan kuma wanda yake yayi aiki na kwarai to shine zai samu kusanci ga Allah madaukakin sarki ibn kathir rahmatullahi alaihi yace minhum man qala fil asasi huwa al mal daga cikin ra'ayyukan malamai a kokarin fassara a fassara ahsanu asasan wa ri'ya al asas wasu sai suka ce yana nufin dukiya wa minhum man qala huwa al mata wasu sun ce al mata al asas shine kayan alatu kayan more rayuwa wa minhum man qala asiyaf wasu sun fassara shi da cewa tufafi da za a saka والرئي malam yace الرئي malam yace shine al-manzar abinda idanu za su gani kama qala ibn Abbas wa Mujahid wa ghayr wahid malam yace kamar yadda ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu an da Mujahid bin Jabr da ma wasu duk suka fassara shi akan haka wa qala al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri yace yana nufin as-suwar yanayi da za a kalle su akai ma'ana ku dinnan waɗanda yake sun gabace ku sun fi ku kyawun yanayin da za a kalle su akai كذا وكذا قال مالك أحسن أساسا ورئيا أكثر أموالا وأحسن صورا سنفي كتار دوكيا كما سنفي كتاو يني والكل متقارب صحيح ما لم يتشي قوة ني أتشكم ونن سنة دا كسنشي دجونا كما قوة ني إن أتفسر ونن آير دشي ذات بعد ما أنا دومين دواني أبدا زي إيرو دان أدم إن بايا يتشي ودنن أبو بوا جدا أبو هوا تار دوكيا tarin ɗaya abinda aka mallaka gonaki lambuna motocin hawa sai ne mata ƙarfin mulki ƙarfin iko ba wani abu wanda yake sama da haka sun da ɗan adam ya ga wannan ni'imomi ta sun baibaye shi to sai ya zamanto kuma cewa yana jin a ransa kamar ya samu wani abu na buwaya wadda take kuma kasashiya ce gajiyayya inda zai tunani a cikin ikon Allah da haka sai Allah madaukakin sarki ya ba su ansa wadda ta dace da abin da yake suna kai na tunanin cewa sun samu amintuwa sun samu kukutuwa tun da yake ga yadda duniyar su take to lahirar ma in ma ta tabbata a yadda ku kuke faɗa ko ne to ai a can din ma za mu fi ku ta goma shi domin mun fi ku a nan gidan duniya na malama
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Allah madaukakin sarki yake yin umarni ga manzo alaihi wa sallama inda yake cewa da shi qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahman madda kace da su wanda ya zama yana cikin bata to lallai Allah mai rahama zai tsawaita ransa ya yalwata masa wannan wannan wannan wannan abin da yake ganin yana da shi din wanda yake yawo shi da haka wannan abin sai ya zamanto kamar wata talata ce da Allah madaukakin sarki yayi masa hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al'azab wa imma as-sa'a har sai san da suka ga abin da aka yi musu alkawari da shi ko dai azaba a nan gidan duniya ko kuma tashin alkiyama da za su gani wanda suke musantawa fa sayalamuna man huwa sharrun makanan wa adha'afu junda to fa a sannan ne za su gane wane ne yake ya fi mummunan matsayi da kuma wanda yake ya fi raunin mataimaka abinda suke ikirari suke kafa hujja da shi suke ji a ransu na cewa hujjoji ne da suka rika da za tabbatar musu da kyautatuwar makomarsu in ma akwai makoma din domin su dama tun farko sun riga da dama daga cikinsu sun yi inkarin cewa akwai ma rayuwar bayan mutuwa to sai aka musu farkon cewa ga gaskiyar abin da kuka kasance kuna musu a kan shi awala ya zukuru insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku shay'a to sai Allah ya ce bayan ya ga musu aka tabbas zai tayar da su in ya tayar da su ma ga abin da zai auku to don haka ƙari akan haka duk wanda yake yayi nutso a cikin wannan bata din duk wanda yake yadda da waɗannan abubuwa da aka gaya mishi to ya sani cewa falyamdud lahu rahmanu madda to Allah madaukakin sarki zai dawwamar da shi cikin bata Allah madaukakin sarki zai yalwata masa daga dukkanin yalwatawa duk wani abu da yake ganin yana da shi duk wani jin daɗi da yake ganin yana da shi sai Allah ya yalwata masa isa karka yi mamaki dan kaga wanda yake ya kafin cewa Allah Allah ya ya bashi daga dukiya arzikin duniya ba komai bane ba a gurin Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da haka sai ka gani Allah ya bashi ga kafircin ga makida ga musulunci ga yaƙar musulunci amma Allah ya ta yalwata mishi Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi tsawon rai Allah ya bashi ƙarfin mulki Allah ya bashi ƙarfin iko ya bashi dama ya bashi lafiya ya bashi duk wani abu da ɗan adam yake ganin idan ya same shi zai yi wani aiki da shi to sai Allah madaukakin sarki ya ta ƙara mishi wanda wannan sai ya zamanto Allah madaukakin sarki ya yi mishi talala ne an ƙara maka an baka a ga yaya za ka yi shin za ka yi amfani da wannan abin cikin abin da yake zai yardar da Allah ko kuma za ka ci gaba da kangarewa akan abin da kake kansa na ba daidai ba don haka Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cewa a nan gurin wanda yake yana wannan yanayi to ga irin yanayin da Allah maɗaukakin sarki zai iya biyar da shi ya ku musulmai kada ku dan kun gani sun mallaka da yawa dan suke da iko dan suke da karfin mulki dan suke da dukiya dan suke da kaza wannan ta lalace da Allah madaukakin sarki yake musu hatta idza ra'aw ma yu'adun har sai an wayi gari sun yi kiri da muzu da abin da ake alƙawaranta musu abin da ake ba su labari na cewa wannan abin zai faru immal azaba ko dai azaba wadda take makusanciya a nan gidan duniya sai ya zamanto sun gwarza yaƙi tsakaninsu da musulmai tsakaninsu da muminai muminai su galaba a kansu wannan azaba ce mai raɗaɗi a cikin zuciyarsu damuwa ce jin kunci ne da jin cewa tasu ta ƙare ko kuma sun muzanta domin sun cika baki suna ganin su suke da komai su suke da dama to sai Allah ya muzanta su da ɗanɗana musu wannan azaba a cikin zuciyarsu ta hanyar ɗaukaka musulmai a kansu lokacin da ya zamanto sun gwabza a yaƙi wa imma sa'ata ko kuma da tashin alkiyama sun karyata sun ce babu shi ba za a yi shi ba to sai Allah madaukakin sarki ya sa ga alkiyamar in ta tsaya sun ganta kiri da muzu ga sakamakon da ake cewa za su samu sun kasance suna musanta shi to yanzu kuma gashi sun riga da sun haɗu da shi kiri-kiri sun gan shi don haka hatta idza ra'au ma yu'adun har sai ya zamanto cewa sun haɗu sun yi ido da ido sun ga alƙawarin da Allah madaukakin sarki yake musu bisa abin da ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama da shi ko dai na a ci su da yaƙin su raunata ko kuma ya zamanto an tashi alkiyama sun ga abin da ake alkawaranta musu na sakamako to a nan ne fa fassa ya alamuna sannan ne za su gane sannan ne za su sani hakikanin sani wanda yake yardar da ma'abocinsa sani wanda yake ba ka da wani daman kubce masa domin ka ga gaskiyar kirikiri man huwa sharrun makana to yanzu a nan kan wani ne yake kan mummunan matsayi da kun ce musu jiya su ne suke mummunan matsayi yanzu kuma gashi yau kun gan su a cewa su suke kyakkyawan matsayi ko kuke mummunan matsayi shi sa Allah yake za su ga man huwa sharrun makana wane ne wanda yake zai samu mummunan masauki zai samu mummunan wurin zama zai samu mummunan sakamako wane ne kuma wanda yake zai samu kyakkyawan masauki kyakkyawan sakamako kyakkyawan wurin zama ba irin yadda kuka kasance kuna riyawa ba wa abba'afu junda sannan kuma wane ne wanda yake yafi raunin mataimaka idan junanku jin cewa ku ne kuke da karfin iko ku ne kuke da karfin mulki ku ne kuke da dakaru ku ne kuke da kaza kuke da kaza kuke da kaza to yanzu ina suke waɗannan wanda kuka kasance kuna kira din kuna cewa kuna da su kuna ganin cewa kuna da sojoji adadi kaza da karun yaƙi adadin kaza kun mallaki nukiliya kun mallaki kaza kun mallaki kaza duk ya rufe muku ido to Allah madaukakin sarki yanzu ya kai ku matsayin da za ku ga wannan abun ashe duk ba komai bane ba domin ne wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah madaukakin sarki yace tabbas alƙawari ne akan mu cewa lallai za mu sanya muminai a mataki na nasara a matsayi na nasara wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ya ce tabbas za mu tsiratar da muminai za mu kubutar da su domin duk yanda kuke ganin kuna da iko da mulki wannan duk na kawai ne walillahi junudus samawati wal ard Allah madaukakin sarki shine yake mamallakin dakarun sama da ƙasa to kai kuma dan abin da aka yanka maka ya sa ka kan ya kai mushriki to a lokacin da ka ga hakikan nan zaka gane ashe abin da yake ya kasance yana tunanin sa ba haka bane ba zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin haka Allah madaukakin sarki ya nuna yanayin da yake za su kasance a kansa na jin cewa lallai hakikanin gaskiya ya bayyana a gare su lallai abin da suka kasance suna riyawa a zuciyarsu ba komai bane ba face bata face ƙarya face hasara face taɗewa Allah ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa yazidullahu an karanta wa yazidullahu alladhina tadaw huda wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda lokacin da ya kasance cewa waɗanda yake sun yi kafirci ga abin da aka gaya musu na abin da za su samu kansu a ciki na mummunan sakamako da mummunan ƙarshe da mummunan makoma da yadda za su gaya wa kansu gaskiya za su ga wannan abin kiri-kiri su fahimci inda gaskiyar take to sai Allah ya waiwayo kuma ɓangaren muminai su kuma a gaya musu abin da aka tanadar musu wa yazidullahu kuma Allah madaukakin sarki yana ƙara ƙara ne alladina tadawhuda waɗanda suke sun shirya to Allah madaukakin sarki yana ƙara shiryar da su yana ƙara datar da su akan tafarki wanda yake madaidaici yana ƙara ɗora su da seta rayuwarsu da ba su dace akan yin abin da yake neman yardarsa ne da haka waɗancan da suka kasance suna alfahari da ƙasansu Allah sai bar su akan ƙasansu ya ku muminai wanda yake kuka yadda da hanyar Allah ba ku bi izgilin da waɗancan suke muku ya sa kun kauce ba kun tsayu akan addinin gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya tsara muku dace akan dacen da kuka kasance kuna kun samu da haka sai ku samu muwafaqa ta hanyar karuwar imani a zuciyarku sai ku samu muwafaka ta hanyar karuwar yaƙini a cikin zuciyarku da gaskata Allah sai ku ƙara samun muwafaka ta hanyar ilmantuwa da abin da addinin ya kunsa na hukunce hukunce da shari'a sai ku ƙara samun muwafaka ta hanyar sanya wannan ilimi din ya zamanto yana cikin aikinku da haka da wannan sai ya zamanto kun samu tabbaci akan tafarki madaidaici kuma a nan za mu fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki dama tun farkon ayoyin ne aka fara wa idza tutla alaihim ayatuna lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah maɗaukakin sarki to sai ya dace da su in an karanta musu ga abin da za su yi su kuma muminai sai ya dace da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sanda aka karanta musu ayoyin Allah aka ce Allah ya ce ya hukunta kaza ya shar'anta kaza sai su samu ƙarin imani da wannan ne malamai sai suke cewa ashe in ka ji ana faɗar abin da Allah ya ce ana faɗar abin da Allah ya hukunta ana tunatar da mutane Allah maɗaukakin sarki ana tunatar da mutane buwayar Allah maɗaukakin sarki da izzarsa da isarsa don ka ji zuciyarka ba ta motsa ba to akwai damuwa a tattare da kai halin muminai na ƙwarai shine duk sanda ake ambaton Allah maɗaukakin sarki to zukatansu sukan zamanto sun ƙara taushi sun ƙara sakankancewa sun ƙara miƙa wuya sun ƙara samun yaƙini da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ko manzo sallallahu alaihi wasallama da shi kuma san da zuciyar ta amsa wannan saƙon shine za ta bayi zuwa ga gabbai su amsa su aikata aiki na ƙwarai wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أنا ما دوكا كن سكي ce shine wanda yake yana saukar da aminci yana saukar da sukuni yana saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai saboda me dan su ƙara imani akan imanin da suka kasance suna akan shi da haka sai wannan ya bayi zuwa ga cewa ashe duk sanda ya zamanto mutum ya sani Allah ya sanar da shi ne daga ilimi wanda yake na daidai ilimi wanda yake na gaskiya ilimi na sanin ya za a bauta wa Allah ya za a bi Allah in ya sanya wannan a cikin aiki to Allah madaukakin sarki zai ƙara mishi basira zai ƙara mishi fahimta zai ƙara yalwata masa ƙirjinsa bal ma da wannan din sai Allah madaukakin sarki ya sa ya samu ƙarin nutsuwa da aminci da sakankancewa akan tafarkin Allah madaukakin sarki kamar yadda a daidai wannan gaba wa yazidullahu allazina tadaw huda hujja ce mai ƙarfi akan cewa lallai imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa ba irin yadda murji'a suke sun musanta haka din ba na cewa imani baya karuwa baya raguwa kuma mutane mataki ɗaya suke akan imani da haka su a gurin su a aqida su shine da mafi imanin wannan al'umma wa kenan sayyidina abubakar radiyallahu an da kuma wanda yake mafi kaskanci mafi taɗewa a cikin waɗanda suke sun yi imani din ko sun yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yadda ta su bata datar da su zuwa ga aikata abin da yake na dade ba wanda sun kasance akan fasikanci to duk a gurin su imanin su matakin su daya ba karaman mummuna aqida bace ba aqida ahlus sunna wal jamaa ita ce imani mataki mataki ne kuma yana karuwa yana raguwa ba za a ce imani duka mutane sun haɗu akan mataki guda ɗaya ba domin inda bai karuwa da Allah madaukakin sarki anan bai ce mana wa yazidullahu alladhina tadaw huda wal baqiyatu salih الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا بدا الله بفدا من هكا ذاك الله مدوكتين سركي سي يجي غبا da cewa wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda cewa wanzazzun ayyuka waɗanda suke nagari su ne suka fi samun sakamako kyakkyawa sakamako na alkhairi a wajen ubangijinka sannan kuma su ne suke ba wa ma'abocinsu tabbacin samun kyakkyawan makoma kuma kyakkyawan ƙarshe. wannan ya nuna ashe aiki na kwarai abin da ya shafi faɗi da za a yi da baki abin da ya shafi aiki da za a yi a gabbai da gabbai abin da ya shafi duk wani abu wanda yake koyarwa ta Allah madaukakin sarki bisa abin da ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama da shi na shari'a san da ma'abocin su ya rukunkume su to da wannan ne zai sa ran da cewa eh zai samu sakamako na alkhairi da wannan ne zai sa rai cewa eh zai samu lada a gurin Allah zai samu kyakkyawan makoma albaqiyatu salihat malamai suna tattaunawa akan me Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan kalmomi albaqiyatu salihat wanzazzun ayyuka na gari to malamai wasu sun tafi akan cewa a ɗauki maganar ko a ɗauki ma'anar kalmomin da yalwar ma'ana da faɗin ma'ana sai ya zamanto ta ƙunshi duk wani nau'i na alkhairi wanda yake ladanta da kyautatuwar sakamakonsa yana tabbata a gurin Allah maɗaukakin sarki Allah ya alƙawarta lada da romo ga bayansa waɗanda suke son aikata aiki nagari wanda yake an yi umarni da aitu ga baki ɗaya waɗannan ayyuka sai suka ce ya shiga cikin albaqiyatus salihat sa'ilin da wasu malaman suka takafu akan cewa albaqiyatus salihat yana nufin cewa ambato kyakkyawa da za a yi kyakkyawan ambato zikiri da bawa mumini zai yi ga Allah madaukakin sarki kowane irin nau'in zikiri yana shiga cikin albaqiyatus salihat sa'ilin da wasu suka ƙara keɓancewa keɓancewa ta musamman bisa hujjar hadisin da yake an karbo daga Abi Huraira radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar min albaqiyatus salihat da haka wasu sai suka tafi akan waɗannan kalmomi sune albaqiyatus salihat amma alal haqiqa barin kalmomin su kunshi mafi yalwar ma'ana yafi akan takaicewar su ko takaita su akan iya waɗannan takaitattun kalmomin domin kalmomin nan din in muka lura manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce minal baqiyati suna daga ciki ya nuna kenan ne ba su su kadai bane ba akwai wasu da haka daukan cewa duk wani aiki na kwarai daukan cewa duk wani abu wanda yake na nagarta da bawa zai yi riko da shi a matsayin abin da yake zai yadda da Allah madaukakin sarki a matsayin abin da yake ya dace da koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam to ya shiga cikin wanzazzun ayyuka nagartattu wanda yake za su tanadarwa da ma'abocinsu kyakkyawan sakamako a gurin Allah maɗaukakin sarki da haka Allah maɗaukakin sarki a nan ya yi bayani ga bayansa waɗanda suke muminai da cewa ga tafarkin da za su riƙa ga hanyar da za su riƙa sanda ake gaya musu Allah maɗaukakin sarki sanda ake cewa ga abin da Allah ya saukar na hukunci to a lokacin nan sai zukatansu su ƙara samun nutsuwa su ƙara samun yadda da abin da yake sun kasance suna a kan shi na yadda sannan kuma gashi nan ku ƙara riƙo da aiki na ƙwarai ma'ana kar imanin da kuka yi a zukatanku da dacen da kuka samu ya ruɗe ku ku ƙara riƙo da kyawawan ayyuka domin da wannan ne za ku samu kyakkyawan sakamako irin sakamakon da waɗancan suke ganin ba ku cancance shi ba irin sakamakon da waɗancan suke musu a kan shi irin makomar da suke ganin ba su yadda ba su ma yi imani da ita ba kai gani ma suke sha ci faɗi ce kan zan kurege ne da haka ku idan kuka aikata waɗannan ayyuka to za ku samu wannan kyakkyawan sakamako da wannan kyakkyawan makoma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace a faɗin Allah maɗaukakin sarki kul man kana fi dalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda har zuwa nan wa yazidu Allahu alladhina tadawuda hujja ce mai ƙarfi akan aqidun nan guda biyu ko firqun nan guda biyu al-mu'tazila wal qadariyya wanda suke ganin cewa ko suke da aqidar cewa Allah madaukakin sarki ba yi da wani tasiri ko ba yi da wani abin nan da yake da shi akan ayyukan bayi ma'ana kamar bayi kwata-kwata su suke da damar su akan abin da suke yi ɗari bisa ɗari wanda kuma wannan ba kyakkyawar aƙida ba ce ba na'am Allah shine mai shiryawa shine mai datarwa shine mai tausasa zuciya ta aishi sako na gaskiya kai tun farko jin sakon ma kunne ya jiya saurara din Allah madaukakin sarki ne ya kaddarta hakan cikin ikonsa da ganin damansa sannan kuma ya ba ma wa dan adam cikakken zabi wa hadainahun najdain Allah madaukakin sarki ya buɗa wa dan adam ga mummuna ga kyakkyawa ya aiko manzanni domin su shiryar da mutane su kira su izuwa ga tafarki madaidaici su yi musu nuni akan abin da yake idan an bi wannan shine zai kai ga tudun mun tsira cikar adalcin Allah madaukakin sarki da haka mu ɗauka akan wannan kyakkyawar aƙida ta ahlus sunna wal jama'a cewa Allah shine mai shiryarwa shine mai datarwa shine ya kaddara komai kuma yana sane da duk abin da yake faruwa sannan kuma ya ba ma wa duk wani bawa cikakken zaɓi akan wannan shiriya da ya aiko da ita akan wannan manzo da ya aiko da shi akan wannan kira ɗin da ake yi dan adam ko dai ya zaɓi abin da yake zai dace da abin da Allah madaukakin sarki yake so ko kuma ya zamanto cewa ya kauce da abin da Allah madaukakin sarki ya zamanto yana so sai ya yi da abin da yake Allah madaukakin sarki baya so sai ya zamanto cewa ya samu irin wannan munanan sakamako da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu ya ba mu dacen yin abin da yake na daidai ya sanya mu cikin bayansa waɗanda yake za su amintu za su kuɓutu daga azabar Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda yake za su samu dace da samun kyakkyawan sakamako da kyakkyawan makoma idan muka shiga ayoyi na gaba lokaci ba zai bayar ba dan ban yi tsammanin malama za ka gama karanta su ba lokaci zai cin mana da haka dole in dakata a nan idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya ara mana rai da lafiya zuwa ranar asabar insha Allah ta'ala sai mu dora daga inda muka tsaya abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya a cikin lada ya samu amfana baki daya wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe ko raunin fahimta Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu baki daya wannan kuskurewa tawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah